السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah hukun sarki ya kawo mana rana ta laraba sha bakwai watan shaban hijira ta nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara ta biyar da hudu da arba'in da biyu a kalandar nasara kuma kamar talatin da ɗaya a watan uku dubu da ashirin da ɗaya Barka ka saba muna karatu wannan littafi barka na kusa da maudu ya kama da maudu kuma muna cikin babi na tara a matsaloli na kaciya sannan za mu tashi a fasali na hudu a ƙarƙashin wannan babi na tara wannan darasin shi ne darasin mu na arba'in da biyar mara yake cewa da fasuwar da ake so fasali na hudu ila khilafi fi wujudiha game da sabani da aka yi dangane da wajabcin kafiya wastihbabi wujudihi wastihbabi zai tattauna game da sabani da malamai suka yi game da wajabcin yin kafiya wanda ya yi ta ce fahimtar mu tawagar farko ko bangaren farko na malami wasu ibadihi da kuma mustahabbancin yin kaciya wasu sun ce wajibi ne sai an yi wa mutum kaciya da zai tattauna dalilansu wasu kuma suka ce a'a ba wajibi ba ne mustahabbi ne yin kaciya to su ma zai tattauna dalilansu yace salafar fuqaha fi zalik masana fiqh masu fahimtar addini sun yi saɓani game da haka fakalin sha'abi adadin sha'abi limamu sha'abi wanda malamai na siffanta shi da kaifin hadda kamar da limamu zahabi yake kawo maganar da ya faɗa da bakin shi yake cewa ma wa zaɓu sauda a bai za a fas tun da nake ban taɓa saukar alƙalami mai bakar tawada in ɗora shi akan farar takarda ba suna ka shi duk abin da ya biya haka ji yake cewa zai shiga kasuwa sai ya nemi taimako da auduga da ɗan tattoshe kunni in ba ka bari fito kasuwar duk abin da ya kasuwar bai rike ya bi layin yan kaza suna cewa kaza ya bi layin kaza suna cewa kaza ya bi layin kaza suna cewa kaza ya zai zo ya zauna garin mutane shi labarin awa goma don haka ba shi awa goma zai ne mai suka ce aka gyara murya ne da ke rijar soya ne yana da kaifin hadda to kuma da gaskiya da ke taimakon su tsoron Allah da takawa to alul shari wa rabi'a da rabi'atul ra'i da al-imam al-auza'i da ya haibu sa'id al-ansari wa malik da imam malik imam darul hijra wa shafi'i da kuma da imam shafi'i wa ahmad da Ahmad ibn Hanbal Malik ɗaya daga cikin maganganun shi Imam Shafi'i maganar shi da tafi shahara kuma da Imam An-Nawawi ya faɗa cikin Al-Majmu' Sharh al-Muhaddab su waɗannan malamai suka ce huwa wajibun yin kaciya wajibi ne yin kaciya wajibi ne kenan wanda wanda bai ba da gangan ba tare da wani kudiri da shari'a za ta iya karɓar wani abin sai da shi ba ya zama cikin waɗanda suka saba wa Allah madaukakin sarki din yace wa shaddada fi ijma'i al-imam Malik ma ya tsananta a haka game da tafiya mazhabar malikiya sun tsananta hatta kana har aka ga imam Malik yana cewa fi man lam yahtatin kada ya aka kada ce man lam yahtatin duk wanda bai kaciya ba lam tajid imamatuhu limanci shi bai halarta ba da an gano a cire shi liman in kuma ba a nada shi ba to kar a taba ba shi limanci sannan wala tukbal shahadatuhu sannan ba za a karbi shaidar shi ba in za a ga misali yana buƙatar shaida a aure da an zo ana cewa to suwaye shi irin da mutane da yawa yanzu ya ta daura wurin makakira taron jama'a haka a ga zauna ka suna wani asiri da ta bai da kaciya a cire to da ko da cire din ne ya zai karya adadin shaidun ba amma misali da aure za a daura su uku kawai da zaben da ga wani ga wakili ga shaidu guda shi kuma yana cikin shaidu biyu haka ne in ka zane shaidar za ta samu tawaya sai ce ta daga daurawa ko dai in ya zama dole shi ne shaidar a jira sai ya yi kaciyar ya warke ina ka ba kaci biyu to da za ka kayan zamani da likitoci na yawo to ka ga ila zai iya warkewa ko kuma kawai a nemo wasu matsalar malikiya ba su kai kafa ba saboda muhimmancin da kaciyar ke da yake cewa wa haka la kathiru min fuqaha ya malik da yawa daga cikin malaman fiqh sun ciro daga liman malik cewa annahu sunna yadda cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar da ya faɗa ba ta ci karo da wasu maganganun da ya faɗa ba cewa eh kaciya sunna ce amma idan mutum ya ƙi ya halatta a matsayin yayi amma sunna ce kaga kamar ya ce sunna ce da tabbacin amma ita ta kuma yana kafarin lafi in mutum yake ji ba zai yi ba a nan mara ce a haɗa shi da gwamnati da ci da samun da a kama shi a kai tashi da yi ba kama shi sai kan ci da kai mashi suna tabbata wani kan ka'idodin a kai ba za ka rike da su ba ba za yi kaza ba za yi kaza ba hatta ka da kamar iya har alƙalfi iyabu malam ne a shafa kenan yadda a gaskiya na inda malik yin kaciya a wajen aliman malik wa afatu da ulama da wajen mafi yawan malamai sunnatu sunna ce walakin sunnatu indahu sai dai duk da kasancewar kaciya sunna ce a wajen su ya samu da yuktabu da karfi a to za ka iya samun zunubi saboda barin ta sunna ce amma an bacce kuma akwai zunubi zunubin da in mutum ya bar farilla akwai kaga dai yanzu kenan shi kai ga kabiriya yana kara jaddada karfin zaman kafiyar sunna da kuma kamar kinjina da goyon baya ga wacce fahimtar ta'liman malik da ke cewa wajibi ne yace fahim yudrikuna ala martabati dan haka su malaman malikiya suna kawo maganar kaciya a wani mataki bai alfarbi wan nadab tsakanin farilla da musta'abi kenan ya wuto musta'abi amma bai kai farilla ba kaga ne mutum ya bar shi ba za ta iyale shi ba za a matsa mashi ya yi dan yayi wa kusa da farilla ba ya ce wa illa in ba a sauka kada sarra a malik ai al-imamu malik ya fito karara ya shedanta da annahu la tuqbalu shahadatul akalat ba a karbar shedar mai roƙa mara kaciya ba a karbar shedar ne yanzu kawai saboda barin sunna ta ki karbar shaidar mutum to da cewa sai ya bar farilla to kenan ta ce da farilla ce ta ce zancen na nuna haka ya ce wala ta zuzu imamatu kuma limancin wanda bai da kaciya ya halatta ba ya halatta abu shi ya limanci ba فقال الحسن البصري الإمام الحسن البصري yake cewa وأبو حنيفة da حنيفة yace la yajibu bal huwa sunna kaciya ba wajiba ba amma dai sunna ce sunna ce maza su yi kaciya kamar yadda mai fito da kajira na shaukan da sauran malamai da suka tattauna game da hukuncin ta bangaren waɗancan malamai da ke wata da duka kana bin abin musa na abu mali haka yi bin abin musa wanda ɗaya ne da ke tawata ko jama'ar aliman ahmad ibn ahmad na kare ahmad daga jama'ar al'amur ibn hanbal yake huwa sunnatun mu'akkada kaciya sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma sunna ne karfi da shi wala haka idan sai ki haba asin da mutum farka bane ina a ce sunnar annabi sun kuma yana daga kafa yake ai ba sai yayi ba bayan waɗannan sunnonin gudunmuwar da za su kawo wa bawa ba karama wuce ba da kyaunar da ahmadu الإمام أحمد بن حنبل يعني استنكر في رواية أو رواية أنه لا يجب على النساء cewa waɗanda suke kaciya wajiba to suna nufin a kan maza don haka sun nassantar da cewa kaciya ba wajiba ba ce ga mata wanda su ya kaciya sunna ta kyakka yana nufin ba ga mata ba yace wajibi ne kace yana nufin ga maza wa kace da mujibuna lahu bi wujuhi waɗanda suka ce kaciya wajiba ce sun kafa hujjoji da fuskokin da ke tafi sun kawo fuskoki kamar goma sha biyar wanda kowace fuska suna ƙoƙarin bayanin cewa kaciya wajiba ce wasu dalilan da suke kawa gaskiya ba da isa ta tabbatattu ba ne amma akwai waɗanda suke tabbatattu wasu kuma dalilai ne na hankali da istinbati irin na haske na addini ga ina kan ba waɗancan ba da to me take fuskar farko a hadu'a fuskar farko suka ce kauluhu ta'ala za su fara da aya dalili na farko da yasa suka ce kaciya wajiba ce ga maza faɗin an kama da hutun sarki a cikin suratul nahl ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا التي ثم أوحينا إليك sannan muka yi wahayi zuwa gare ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an tabi illata ibrahima lalle ka bi tafarki da hanya irin ta annabi ibrahima halifa kana da yin da tsotsar ba tare da kaucewa ba alhanafiya yake miƙaƙƙiyar hanyar da babu tambata to ai kai ma rasul lahi ka bi hanyar annabi ibrahim to dan kuma annabi ibrahim shi ya fara kafiya ta zama sunna gari kuma sunna ga ƴan baya to ga shi kuma annabi da annabi ya bi sunna yanzu kenan umarnin da Allah ya bayar na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi sunnar annabi ibrahim kai tsaye kuma shi ne umarni da cewa a yi kaciya suna su ke nan wannan ayar da jirgin suratun na hannu hujja ce da suke kafawa da cewa Allah ya ce a yi kaciya in ka ce ba ga aya sai a duba ta kai ba kaciya da ta asibi zai ce ba ya tabbata cikin sai yin bukari da muslim da sauran annabi ibrahim ke fara kaciya kuma ce a ji sunnar yanzu ke daga cikin sunnoni shafai ne akwai kaciya to kenan Allah ya tafi da ni da kaciya shi annabi ibrahim kamar da ya san shi ne kasance da cikin mushrikai ba ya zama ka shi annabi ya ji sunnar ba mushriki bane to fuskar shi ta biyu ma rawahu imam ahmad abin da imam ahmad ya fi kace shi cikin al-musnad annabi shaykh ne fi sunnar yake cewa haddathana abdurrazzaq abdurrazzaq ya ba mu labari عن ابن زريج قال أخبرني أسيد بن سليم عن أبيه عن جده أنه جاء رجل أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء كفن أقول له كل من كنا يا ذو وجه من زن الله إذا لا يمكن أن تثبت أجري فقال في تك أسلم يا رسول الله لا مسلم تفا لا يكلم الشهادة أنا كلمة مسلم هذا ينزل جرائد ونومني أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم kada ka ne ce alka an ka sha'ar kufuri to ka je ka kawar da gashin kafirci daga gare ka ka je ka kawar da gashin kafirci ya kulu yana ce mashi ihla ihla je ka yi amma ba da yi ce to amma kawai da nemo dalilin tsara kafiya ne kawo kuma hadisin nasi shi ne muna kai yake cewa to duk da ya kawo nan gurin hujja ku ba za ta miƙe da wannan dalilin ba sannan abu na biyu hadisin kuma da yake kuma da ba wannan matsalar su kuma an za ka iya cire shi a layi ya ce wa akbarar ni a akbaru ma'a wani kuma ya bani wani labarin tare da shi dai wancan marwaci أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر لا تنزل عن سالة ثبت بريد يكتم وانا مسلم عليك عنك شعر الكفر وقتك أجيك أسكي وكنك غاشي نكاترك وقتك كي كاشيا قدو سوف جلدنا نشيلا نشيلا صحيحة أنا ما نعلماني نفر حديث في دول بريكة رئيسين دا بقوي ya tattauna ya kawo wannan hadisai da suka mata su ya kuma tattauna sakamakon da ya fita da shi shine hadisi ne da aiki sai ta an kawo shi a silsilar da'ifa da ya mutum ya mutum da ya ga mutum an ka an ka share da kufuri ba ka ce ka je ka aske gashin kafirci gashin da sama kufin tare da na kai da na hamata da na mara duka su sannan kuwa kai kuma ka yi kaciya wannan rawa ba abu da a rawa abu da ya kai da shi ma na kuce a cikin ne rayu hadisi ne hadisi ne da ibi da ba za ka hujja da shi ba yake cewa warawa na rawa wa abu da amma kwallo da mukallaf na firrazza ta wannan hanyar to ga magana da imam muslim ya faɗa magana tana da kyau kwai yace wa hamluhu ala nabi fi ilqa'i shari la yulzimu la yulzamu minhu hamluhu fil akhir yace wa hamlu a ɗauki wannan hadisi a matsayin hujja ala nabi a matsayin kafa hujjar mustahabbanci fi irka'i sha'r wajen karyar ko kawar da gashin da kafiri ya musulunta yana tare da shi in ya tabbata haka to la yalzamu amdu wa alayhi bil akhar to ba zai zama tilas kuma ka dauki hadisin ka kama hujja da shi akan wata matsala ba abin da yake so yake shine ka kaddara hadisin ya inganta kan cewa wani ya musulunta da ya ce mishi ya ce ya kawar da gashin kafirci to ka kaddara ya tabbata to ne ta ina kuma ka samu damar da za ka ɗauko hadisin su kan wanda shi a kaciya kaciya ma za shi ne kamar yana jin cewa wannan hujjar ka bata fito fili ba na ɗaya ne hadisan da su tabbata ba sai yanke ya zanda shi kuma a ya zama a tarihi haka wannan alamar da sihatul hadisi kenan to hujja ta uku ta masu ganin cewa yin kaciya wajibi ne suka ce kana harbun muslima kana harbun fi masaili alimam harbi ya faɗa cikin masail din shi daga zuhuri kan qala rasulullahi alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi Allah tabbata gare shi ya ce man aslama duk wanda ya musulunta falyastaqim yayi kaciya wa in kana kabira ko da shi babba ne wannan hadisin a matsayin a ce hadisi marfu'i hadisi ne da yi hadisi ne da yi za ka bai tabbata ba shi ba to amma ga abin da malamin ibnu qayyim ya faɗa yake wa hada wa in kana mursala wannan ko ne kire hadisi ne mursal fa huwa yuslihu lil ibtida ya ka ya ya inganta aka ba hujja ne me me ta hadisin mursal an ga mun zo ne ba sahabi wani ya kai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kayan da tsari ba a tsari ne da dole shi ba kula kun ga sun tsari su ne faɗa wa zuwa wani tsawon da shi ne mota suna kai za a cikin malaki ka da cewa mursal ne kuma kasancewar hadisi ne mursal shi kan shi ya ce mayar da hadisin da'i amma kuma yana da ƙarfin da a iya kafa hujja da shi sai alwaluhun rabi'u fuska ta hudu marawakun bai hafi inda abin da Imam Al-Baihaqi ya ruwaito malamai suke magana cewa shi wannan abin da Imam Al-Baihaqi ya fitar shi ma akwai maganganu da a ciki an Musa ibn Isma'il ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali an abaihi wahidan ba'da wahid wannan hadisi ya zo daga Musa ibn Isma'il Isma'il dan Ja'far Ja'far dan Muhammad Muhammad dan Ali adadin Hussein, Hussein ɗan Ali ɗan Abi Talib. Silsila ce ta Abul Bai, inda dan shi a daga hakkar me yake an zo wurin. Da an zo wurin mutanen gini, ba ba kusa da shi wani. Shi ne ce an aba'i, aka yi rawaito wannan hadisin daga iyaye walidan ba da wani, ɗaya bayan ɗaya. An Ali ibn Abi Talib, a ƙarshe aka tuke zuwa ga sahabi Ali ɗan Abi Talib kan. mene ce wajen na fi ka'ili sai ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a fi sahifa mun samu fi ka'ili sai ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wurin ada takobi wurin dora takobin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk sahifati a wata takarda ko a wurin hannun da ake riƙe kuka samu wata takarda cewa an rubuta a cikin cewa annal akalafa la yutraku fil islam hatta yuhdatana ko hatta yahtakina ai shi mara kaciya ba a bari shi ya zauna a cikin musulunci har sai ya yi kaciya mara kaciya sai an tsashi kaciya walau ba daga samani da sana ko da kuwa ya kai shekara tamanin ɗan shekara tamanin sai ya sai musulunta bai da kaciya domin shekarun ba za ka kawo da ba ka ɗaga mashi kafa ba ta ce je kai kaciya da shekarar bai hafi almahu da rage yake cewa to hada hadisun yanfari da bihi ahadul baiti bi hadal isnadi ke to wannan dai wani irin hadisi ne da ahlul bait suka aiki da ruwaito shi da wannan isnadi shine mala da bana cikin silsilar da'ifa lambar hadisi na dubu da ɗari tara da tsayin da bakwai ce hadisi ne da yi bayan za yi kare su da aka illolin da dalilan da ke ciki na rauni suna da yawa mutum yi mujallari na shida kenan mutum zai ga wannan a wancan lamba ta hadisi su da kare ba a kafa hujja da wannan hadisi alwajhu al-khamis fuska ta biyar mara wa ibn al-munzir min hadisi abi barza abinda ibn al-munzir ya fitar daga hadisin abu barza عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأقلة daga manzon Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare shi game da ruha mara kaciya la ya hujja la ya hujju baitan lahi hatta ya sake idan mutum musulmi ne ko yau ya musulunta ba a yadda ya je ya yankin hadisa har sai ya yi kaciya wannan duka an matsa da hadisan sun tabbata ko da wannan asarin sun tabbata da babu matsala وفي لفظ أو أنا لفظ كما سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل أقلف الرجل الأقلف ممكن بين أن الله تعالى من كان الله سبحانه وتعالى زبادة بكم مرة كاشية ميلوبا يقول بيت الله سيدي زيارة كاشية الله دومين سوك فرلا تأيك الهدي قال لا سنوجه حتى يحسكنا أي حتى يكاشية ثم قال في da ya rubuta shi da kanshi ya kashi amma muna hadisi ke tabbata ba yanda ina da umar zuwa wuri ina da hadisi ina da ne majalmi to ka ga kenan shi wannan hadisi ke tabbata ba yanzu kenan fafutukar su ta ba da kariya kan cewa yin kaciya wajibi ne wannan hadisin ba zai taimake su ba dan me saboda bai inganta ba to sai alwatu sadis fuska ta shida ما رواه وكيل عن سالم أبي أبي العلاء المرادي إذا سالم أبو العلاء المرادي عن عمرو بن حرم عن جابر عن يزيد عن ابن عباس قال أن أكلم kace mara kaciya na tukubaru da hu salatin ko yayi sallah ba a karba wannan ma na baya da shi ai kowa na sallah ba ko ke ake ba ko saboda shi sai da su wai me me mara kaciya ko yayi sallah ba aka ba wala tun kanu da bi hatu ko ba a yin kai ko rago sunan dan ba zai yanka ba ibn abdul bar da yake cewa wannan hadisin la ya rubuta bai tabbata ba shi ma isnadin sai a hankali ya rubuce ne ko kuma dai yana da matsala ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari mujalladi ko na tara ko na goma yake cewa to shi ma dai wannan hadisi bai tabbata ba da ka yake da babu za su rubuta yanzu in mutum bai da tafiya in yi sallah an karba ingantacciyar magana ta ke yi to wannan hadisi mu zai wannan bai tabbata ba wa kan imamu ahmad al-imam ahmad ibn hanbal yake cewa hatta kana muhammad ibn ubayd an salim ibn al-muradi an amr ibn harim shine ko karanta ko هذا شيء عن جابر بن يزيد عن ابن عباس لا تذكر ذبيحة الأكلة باء كنيان كمرة كاتيا فكان حنبل في مساجيه حنبل كما ذلك شيء كيوا حدثنا أبو عمرو الحولي حدثنا أمام عن قتادة عن عكرمة قال لا تذكر ذبيحة الأكلة باء كنيان كمرة كاتيا قال قال الحسن لا يرى ما قال عكرمة الحسن البصري duka su tabi'ai shi baya ga wannan fahimtar ta ikrima a ce wai dan mutum bai da kacen yi yanka ba za a ci ba yace shi baya da wannan fahimtar saboda haka dan mutum bai da kaciya yi yanka za a ci wa kana yake wa kila da ikrima an ce wa ikrima alal hajjun to idan ya hajji za a karba kana na yake ko ya hajji ba za a karba ba ya gushe shi a sallah ya gushe shi a cin yanka ya gushe shi a hajji kana na kana hanbal hanbal yake cewa kana abu abdullah ahmad ibn hanbal abu abdullah malam yake cewa da tukalu nabihatuhu wa la salata lahu ba a cin yankan shi kuma ko yayi sallah ba ita wala hajja hatta ya tatahar babu hasima akan shi har sai ya tsarkaka wa huwa min huwa min tamamil islam yin kaciya da cikin cikar musulunci ke ne da kana suna so a cikin gida da kai musuluncin ma ba sai da kaciya duka dalilan nan ba ba da ku tabbata ba wa kana billahi ibn ahmad haddathani abi haddathani isma'il ibn ibrahim حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن جابر بن يزيد عن ابن عباس قال الاقتلف لا تحل له صلاه mara kaciya sallar shi bata inganta ba ko bata halarta ba ya jagoranci wasu wala tukar lahu dabi'a ko ba za a ciyan kai shi ba wala ya tuzu lahu shahada ba da shaida da ya halarta ba nan za a neman shi ko abu ya ko tinki a gaskiya za a rubuta wanda mara tashin abin da karatun yanzu sai dai a karanta in ya rubuta amma wani garin ne sai a kawai yoyi so ta kafin je da aka rubuta da wani da ta samu don ka sai sai ta tun ya ta tun ko sabon da babu ko kuma tarihi ne bai ta san shi wannan ita fuska ta shida wannan dalilan ba su tabbata ba fuska ta bakwai annal fitana min abhar sha'air allati yufarraqu biha bainal muslim wan nasrani wannan hujja ce ta hankali da suke so su kawo kwarai da gaske ina da shi fuska ta bakwai da suke kallo a matsayin dalilin da ya sa suka ce kaciya wace bace suka ce ai ita wannan kaciyar tana daga mafi bayyanar manyan alamomin addini wanda da ita ana iya bambance musulmi da kafiri ana iya bambance musulmi da kafiri فوجوب dan haka wajabcin kaciya min wujubin witiri yana da kamanceceniya da wajabcin witiri wanda mun sha magana nan wasu na ganin witiri wa su ne amma dai sunna ce mai karfin gaske kama tun da su suke wajibi shi yasa yake na maganar a haka wanda kafi na kai ne da wanda suke ganin wajabcin zakar dawaki akwai da suke ganin haka har da cewa dawaki ba sa cikin ba shi masu lanani ba ka cikin samare ka azuwa ba sa ci sanai ke wujubul wudu ya ana man sa'a sa'a fi salatihi haka kuma wajen cin kaciya ana jeran tashi tare da wajen cin sake alwala ga wanda ya kirkita dariya a sallah aka zama da ne hadari yake cewa wanda ya kirkita dariya a sallah sallah shi ta bata ma da wani shaikara to shi ne yake cewa a'a akwai ba da suke ganin ai mutum ya kalli kyanta dariya a kan nan mara da zai kana nan ya zama cire da zai sai amma ka ba wannan sun ta ba ita ba ce rajiha to amma kuma ai akwai masu fatar ta kuma zuwa da fatawa da ita to ka ce ma haka ne hikimar kawai kawo wannan din kenan ya ce wujo wujo ya alama ne ta dama da kuma wajen sun sake alwala ga wanda ya kawo idan mutum ya yi alwala sai kuma kira wanzami sai masu kawo ke wucin alwazan da ya kawo zai sai au ta kayyana ko ko mutumin da ya alwala sai amai akwai wajen sun ya sake alwallan au ra'afa ko kuma ya yi abin nan abu jinin da sun ka hanci bayan ya yi alwala sai ya haɓu ko ya yi abin nan amai ko kuma aka yi masu kawo ko ya yi kawo misali ko da kan shi ne sai ya ba lokacin da ta ita alwalar da ya yi take biye da wannan da wannan aikin ke biye da ita a lalace yake wujuhu da ya mummi ilan min fakahi da kuma wajen sun yin taimaka zuwa gwiwar hannu ga masu ganin haka wa wujuhi darba sai na allah abdi da wajen cin bugun kasa biyu bugun kasa da biyu ko bugun kasa sau biyu a lokacin taimama ba mai da zalika ma da ke da makamancin haka in ma wujubu da fitani abu har min wujubihi wa akawa yake cewa da wani waɗannan suna ba da yawa kenan ba iya ga su kenan ba na daga abin da wajabcin kaciya shi ya fitowa fili min wujubihi wa akawa ka ɗauka cewa waɗancan ababen da aka ambata duka wajibi ne ta ta cewa matsala ce da aka yi sabani a tsakani amma in ka kalla muhimmanci da girman wajenci da buƙatuwar ayyuka jiya a tsakanin al'umma gaba ɗaya ya fi muhimmancin waɗancan ayyukan da aka faɗa a matsayin gida da kuma gaba ɗaya. Shi ne kere ne da kuka da kuka kowane ɗaya daga cikin wanda ba da misali da shi akwai malamai suka ce wajibi ne a yi to idan muka dawo ga kaci a kuma wani farashi za mu bata shi za mu duka cikin wajibai wajen cin ma da ya ɗara wancan ya ce hatta inda da musulmi na kai har ma dai su musulmi na ya kazu ne ya gudu da aka dafa min kai musulmi ma dai sun kai matakin da ba ka kirga mai noma a cikin shi in haka za ka ce a yi kansu mai anguwa rubuto mana sunan musulman anguwa ko ni ma rubuto mana musulman masallacin ka ba zai rubuta mai kaciya mara kaciya ba sai tsallake shi amma ba za ku rike a masallaci ba amma bai gida fentis ba mamu ne na ke su kenan mai tawaya kaga wannan an kai kolon ruwa kenan wajen nuna cewa wajibi ne wani hada malaki ko da ka ne da ba ba ya kasu min da fuka hayi wani bangare na malamai yakan ce da annal kabira yajibu alayhi an yahfazila babban mutum dattijo mai shekaru ya zama wajibi ya yi wa kanshi ko ya sa ya mashi kaciya ila musulunta ya yi to ita musulunta ya yi yana shiga musulunci ya wa kanshi kaciya ila kuma a'a a musuluncin yake amma dai ya fahimci cewa ita kaciyar shari'a ce shi ne abin da ba a samu ba yanzu tun da ya gane sai wa kanshi kaciya ko ya kira ni mashi walau adda ila talafi kai nan ka tsoro kai talani ko da ya auna cewa an kai mashi kakiyar zai iya mutuwa to yayi kakiyar ya mutu ya fi ya bar kakiyar inda dai ko ya bar kakiyar da zai mutu kullum bin zai ta tuna mauti wannan bakar ba ta yi zafi da yawa ya matsa walau adda ila talafi likita ya auna ta ce to da cikin jinin ka ya jini ya hau ga ciwo kaza za da lura kaza da shirkura kaza ana maka kaciyar da suke ɗin kaza ta ba kai da wuce sai da malar da ce kawai an ka mutu a ibada ya ka mutu haji ne wannan ko a ya mutu a bakin famun kaciya an ka kanta ya yi yarda walau adda ila talafi kamata ka tsuru rubin fasir saniya ta kamar yadda wannan bayanin zai maimaitu zai dawo mana da titin lafiyar da cikin fasali na goma sha biyu in sha Allahu ta'ala in Allah na lokacin sarki ya zo to sai fuska ta goma a fuska ta takwas annahu kasqun shuri alilla akwai bugu da kan yi kuskure a za ta wata da lakin abin da da hamza ko zai zama kamar Allahu ba a kawai masu hakiki da suka bibi kalmomin malam abin da yake nufi ne an lau lallai shi kaciya kasokun wani yanka ne da za a yi a cikin mutum shuri a lilla da aka karanta shi don hannu yanka ne ai kaga dan adam ba a yi so kai rauni ba ko kuma wani ya zo ya ji mashi rauni wannan suka ta hukumin dan adam bai da iko bai da dama ya ba wani izini ya ji mashi rauni cewa ne idan ka ga motar yan sanda sun shawo kwana ka yanke mutum wata ka yanke mutum na jini na ɗan su shiga tasiri to ko ya ba ko lokacin mutum ka da kai kana yi ka ce ga abin ne to shi ke so ya nuna yake to ai ita kaciya wani yanka ne da ake na fatar jiki wanda shuri alillah da aka shar'anta shi domin Allah. Wanda wannan yankan da wannan raunin da za a ji wa mutum a jiki la tu'man sarayatu ana karanta siraya ko sarama dai saraya na shi ne a ba a amincewa da sun shi ba idan ta yi kula da su sun ba da su yi wani mutum da ya yi wasu kaciya kama da kana da tabbas cewa an yi mashi kaciya wani ciwo wani yanzu zuwa ya shiga zai yi wa ana mashi kaciya sai ta kana bai shiga haka na samu naso na wata cuta a cikin wani ciwo da aka yi wanda a ƙarshe ƙila zai ke zama sila ko sababi da wannan mutum ya rasa rayuwa to amma duk da shari'a ta san haka cewa an ta kiwo mutum rauni akwai yiwuwar wani rauni na gaba wanda bai yi ba kamar ta kada mutum wanda shi wani yin jin kada kan shi ba amma da yin zai shiga wannan ciwon ya sarrafa mutum matsala aka ce ku duk da shari'a ta san da aka yi ta shari'a ne da ke ta shari'anta cewa a yi haka ya kai ce fa kana wajiba da ka saka iya misali duk da cewa ciwo ne za a yi wa mutum kuma raunin da za a ji mishi akwai yiwuwar wani ciwo ya shiga har ya zama hadari to amma duk da haka ya zama wajibi a yanki ka kafi yadda zarafi kamar yanke abin nan hannun barawo yanzu kaga shi ke na yi wani wani ce to yanzu ku kuna ga ya dace a yanke barawo nan hannu ita ce yi mana Allah ne ce a yanke Allah ne ce a yanke ai ba mu da damuwa ba mu da fargaba idan muka yi to sai ce a wata wuta fuska ta tara wata ke nuni da cewa yin kaciya wajibi ne an da kuma ya tuzu kashkula a wurin tilahu da bai da zarura fil wala mu da wajibi nan kuma tsabar falsafa ce. ba falsafa irin ta kanzarar ba hikima da tsaro na yankin ba su yanzu ta kaba zai yi aikaciya ba ta da aure ina ga ba wanda zai ta aibashi ba ta da auren ba cikin wani inda dai ganin al'aura ba su abin da za a yi kaciyar nan zan zo karfe biyu da dare a kashe kullum a kashe wuta kawai dai wasa wuta kawai ya kai ma ka ta a kogo ma ka kara ka ba wanda zai yadda shi ma mai ba zai yadda ba sai ba zai ma ba za ka yadda ba alifin ido na ganin ido to shi ne suka yi kafa hujja da wanda suka ce tun da har shari'a ta ba wanzani lafisin halaccin ya ga al'aurar mutum saboda kaciya kuma shari'a kai ma ta ba ka lafisin ka buɗe al'aurar ka ga wanzani don zai maka kaciya kake to wannan na nuni ga cewa yin kaciya wajibi saboda inda yin kaciya mustahabi ne ya za a halatta haram saboda mustahabi ai ganin al'aura haram ne kamar me yasa aka halatta ai ba zai yi wa halatta haram ba sai saboda a sauke wajibi gwamna ya yi istibaki ne mai kyau kwarai da gaske ba dai ayar zai kawo maka amma dai hankali ya natsu zai bincike akwai haske na Allah cikin wayannan abubuwa suka ce to ai annahu ya yuzu kashkil aura ya halatta ya yi al'aura da gairin lahu dan ganin inda za a yanka ga wanda za a yi wakaci a ligayar da lura ne ba tare da wata larura ba wala mulawatin ba kuma tare da ba da magani ba shi ba magani ta yi mashi ba shi wata larura ba sai kuma jiro da ta ce ko kada ko kada to yanzu ma da yake cewa kwallon lafiyar jin da ma jala da a ce kaciya ba wajibi ba ce to da ya yi alƙawarin da bai halatta ba ya an da harama na yi ta zama للمحافظة على المسلمين domin shi haram ba za a karne ba ke ba za a dinduce ke ba don kokarin iyayen sa'adi ko sunna haka ba zai yi ba bari ba da wani tsari da kwaro ba wanda ina abin da za ga kowa ba zai yadda ba misali yanzu jana so ne da kuma ka kyaftin wayarka amma kuma sai ya taka wayarka ya dora kujera a kan wayar ka da iya ta gobe da shi wanda za ka yi a bar shi kawai dan ka mai ta taka wannan sikirin da ka ji pus to shi kenan sun ka ce maka wannan dubu goma da a dubu bakwai da sadi da ko dubu biyar ta kaddara ma dubu ɗaya za a canza kes din kuma naira saba'in kaga yanzu in ba ta musu da basirarta ba wa zai yadda a yi wannan barnar ta ɗauko wacce mai arha ba ma duka hankali a cikin to a take wannan wancan abin da za a ɗauko bai gaza wannan muhimmanci ba. Istirbaɗi ne mai ke wannan. Fuska ta goma suka ce annan hulari ta gana fi da an tarki wajibai ne. Babu yadda za a yi a wadatu da yin kaciya an tarki wajibai ne ta hanyar bari wajibai guda biyu wasu tali ba aukurai ne da aikata haramta su guda biyu duk lokacin da layin kaciya mana yake cewa sai an bar wasu wajibai guda biyu kuma sai an aikata wata haram guda biyu wanda ya yi kama da wancan idan ba wajibi za a yi ba ya za a yi aikata kamar wajibi don mustahabi ba zai yiwu ba in har kana da ce ka iya barin wannan wajibin to sai dai saboda wani wajibi in har kana da ce wannan haramcin an halatta maka to ba dan ka bayo ba da kariya bane ga musta'abi dan ka ba da kariya ne ga ko dai wajibi da yake wannan girma ko kuma wajibi da yake daidai da wannan amma ba dai wani abu na kasa da haka ba shine yake ga ahaduhuma ɗayan su kashfu al-awra yaya al-awra fi janibil maqtuli ta bangaren wanda za a yi bakaciyar ba a yadda ya yi al'aurin shi ko kama an lokaci ya halatta wanda bari wanda bari ila auratil ajalani da kuma kallon al'aurar wanda yake ba ajalani ne fi janibi da kaci wannan kuma ta bangaren wanda zai kaciyar to ba laula bai kun wasu ba inda kaciya ba wasu ba bace da ma ka da kasuri kalan ruwa tibani wala wa fiki ba ba ne jabar ya hannunsa a farwa da bai yi ba kaga suturta na aura wajibi ne rinsa gani da kallon haram wajibi ne kuna na aura haram ne kallon al'aura haram ne amma ka ce duk wannan wancan wajiban an yaje kar ayi wannan haramtattun an halatta ayi kuma duka ne kake saboda ayi musahabi lissafi ka yi aura misali ka bai hau ba to shi ne ma nake cewa walau lam yakun wajiba illa kinwa ba wajiba ba ce da ma kana da turu kalaku wajiba ne da kala ba ta halatta abin da ka bai saboda shi ba wa kike wal mahmura ne kuma da kala ba ta tilasta cewa sai an aikata ma haramtattu guda biyu ba to sai fuska ta goma sha ɗaya malaki mahtajja bai ga kasani abinda Sulaiman bin Kasaji ya kafa hujja ne ya faɗa wannan babar da cikin littafin shi ma'adin sunan ya fito da matsalar da yawa a maganar shi da su. Suleiman na sanda da yake cewa kana amman fitani amma kaciya fa inna huwa in kana mazkuran fi illati sunan. Duk da cewa ana ambatan kaciya a jeren giyar gamayyar sunnoni to fa inna huwa inda kafir min al-ulama ya al-wujudi. A wannan mafi yawan malamai kaciyar nan wajibar aka magana ta adalci. Wani mutum zai ya samu fahimtar shi kawai zai faɗa. amma kaga shi yana da karfi da cewa kakin nan wajiban da haɓar a kusan suka ce sunna ne wani shine ainihin lada yace fa inda wurin da kafirin min al-ulama da ahlul wujudi kafiya a wajen mafi yawan malamai wajiba ce dan me wa zalika annahu shi'arud din saboda ita kaciyar nan babbar alama ce ta addini wa bihi yuqrafu al-muslimu min al-kafir kuma da kaciya za iya gane musulmi da kafiri yanzu ko hadari a kai na iya dubawa duk mara kaciya ba a na sau da ke faso gana rabaran gana duk da ake shi kai yanzu ko kuma sun shi gobe amma ta bayan gida wa ta rubu yau ina ba wani ha sun shi gobe a kan shahada to kaciya dai ba yanzu zai yi zama ce wuce ya da janna balantina su bulus kalmar shahada ce sai an yi فإن أبوه سيعلمون غدا من الكذاب الأشر to da wannan kafir za iya tantance musulmi da kafiri wa ila wujida al-maqtul bayna jama'atin fatla in aka samu mai kaciya tsakanin gawawwaki ghaira maqtulina gawawwakin su kuma ba a yi masa kaciya ba kulliya alai to a zaɓi wannan mutum ɗayan da aka samu da kaciya a yi masa sallah wato sai na fi makajir muslimin kuma a cikin shi a makabartar musulmi wannan magana ce su ne mara kasare mara cin ma'adin suna magana ce mai kyan gaske da wajen mutane a kan fuska ta goma sha biyu ta masu ganin cewa ce a rinna kaciya wajiba ce annal waliya shi majidinci kamar ku ba waliya na wasi wanda aka ba shi kula ai daga cikin abin da aka dora wa uba ai uba lokacin da zai wa ɗan shi kaciya yi ulimu fiye sani ai zai ke wata yi rauni ne ويؤرده للسلف بالسرايا kuma zai iya gitta yaron ga halaka saboda gudun nasan ciwa ne lokacin da mutum kira mu da ne ce doke wa dana kaciya kamar ba ce ka kira wani ne ka ce a zo a yanke wa ɗanka hannu idan mace aka ce ga wani can kira yan daba a ce su yanke hannun can duk garin za a ɗauka cewa wani bai da imani ban san wani sha sha sha ba ne amma sai wani zai ce ka duba da imani irin nawa ne ka kira mutane da wuƙaƙe su yanki yaransa kan a gane da yake daga yana wani banza ne da ci wata wanda mai kira wace matan shi kaciya da zai ga yawan wani san banza shi ne bana farin shi ne banza shi ne zai ba da misali a haka yake cewa macikin al'amari kamar ku ba ai zai ci waɗan shi rauni ne kuma zai kinta ɗan shiga halaka in aka samu akasi wata cuta ta shiga ta yi nasu ko kacin da aka yi warkewa har wani abu lalura ta shiga wata lalura ta shiga sannan wa yi kuri jirgin mali bi wanda rasa da fa'i kuma daga cikin kuɗin yaron da yake kula da shi zai kira kuɗin kaciya yanzu yana so ne ce in kana da a hankalta ma yayi ka kira mutane su ji wa marayan da aka rufa karami kuma ka za ka yi da ɗaya ka ɗigo kuɗin marayan ka biya wani ka kaciya mai na zai haka a zauna lafiya duk wanda ya haka a wani kaciya wuya zai sha yanzu kamar ka ce ku zo ku yanke mutane suka yanke mutane jiwa ba rawo shi zuwa kotu ba kuma sai kuma ce to ga sun yana da yan kuɗaɗe ga wannan sauka lafiya in labarin ya bazu ba na jin shari'a za ta zama mutum ya ce wa samanin dawa ga kuma suka yi magunguna yanzu da sai ga ya kwashi kudi ya tafi kenan ya tafi asibiti ya tafi ya tafi kantin magani ke likita zuwa duba yaron na mashi kaciya kuma a kuɗi shi ma da ce wala ya zama nusara ya tafi bitan kuma da za da cutar za ke na so ta kashe yara kai da fikira ka yi yaron kaciyar ko ne jin cikin kobo ba kai ba ya ce walau lam yakun wajiba madan ka duba wayannan abubuwan idan da kaciyar nan ba wajiba ba ce da ma ja za zalika wallahi wannan da bai halatta ba yanzu yin wanda ya zo yin kaciya sai ciwon ne na su da ki warkewa har yaron ya rasu ko mutum ya rasu wanda ba zai biya ba in kana so ku biya sai ka kawo shaidar yayi ganganci ƙanana ko bai iya ba sai bai iya ba amma ma ta wani ya iya inda za a sa tura mashi na wani laifi ya ce fa'in da hu la ya tuzo da hu ya za a tuma da shi domin bai halatta gare shi ya tozartar da dukiyar marayan da aka ban mashi ba wa ila ne il alaman balik kuma ya ji mashi rauni jin rauni ne kaiwa makwara wanda jin rauni da ake wa mutum a kaciya ba makarancin ciwo ba ne yanzu za ka yi zuwa nan ka ɗan kuje da wani ɗan abin nan na cikin kofa zai yi abin ka a kemis kana ga ke bacin ka ba komai in ka ɗanyi mutum kike ko ya ɗanyi jini za a zan kana ta yawon ka kun barka ta ɗan jini za a kana ta yawon ka amma ka je ga ɗan kaciya ciwon da ake jin mashi ba ƙaramin ciwo ba ne wa tare da hidin talafi kuma da kinta shi zuwa ga halaka da sigiri ma la ya tuko fi ido ta hanyar aikata abin da bai waje ba a aikata ba bala ga ya tuko an ya kuna mustahabba wai kawai ƙololuwar abin sai a ce mustahabbi ne wa hada ba ta bi hamdillah dai na farka ce ce yanzu misali in ka ce ka kiyaye mustahabi ne shi ke nan yanzu saboda mustahabi sai a yadda ka ce ma wani rauni mummunan rauni ka kinta rayuwar shi a halaka kuma da dai wani ka ce ba za a biya ko titi ba dinin shi ta ga iska sannan in maraya ne ka ɗiba kuɗin shi ka biya wanda ya ji masa raunin ka ɗiba kuɗin shi ka nemo mashi magani kuma wannan abin duk a da'irar mustahabi kai wani jawhar ba ne insha Allah ai ko ba kuma a nan ne kowa ma ya gane in Allah ya da godiyar Allah muna godiya ga Allah fuska ta goma sha biyu sha uku Allah gulaula ne kun wajiba idan da kaciyar nan ba wajiba ba ce da ma da da lakatin da yake damu alaiki da bai halarta ga wanzali in an kira shi ya je yayi ba wa in udina wa in adna fihi al-maqtun aw waliyu ko da wanda da wa kaciyar ya yarda ko mutunci shi fa inna la yajuzu lahu al-iqdamu ala qat'i qudwin lam ya'mur Allah wa rasuluhu bi qat'ihi domin bai halatta wanzaki ko wani mai yanka ba ya gabatu zuwa ga yanke wata gabar da Allah da manzon shi basu yi umarni da a yanke ta ba wala aujaba qasu wala aujaba qasu kuma Allah bai wajabtar da a yanke ta ba kama law adina lahu bi qat'i udhni kamar yadda inda wani zai mashi izini ga yanke kullin shi kawai zai ce wani manzon da kwatar kai dauko yana fuskar yanka ta yanke mu kullum ne yanke shi yanke shi ban sai shi ban sai shi kana yanke a sai kariya kana yankewa za ka biya rabin rabin biyar mutum za ka biya au isba'u ko kuma yake yanke man dan yatsa nan wa inna la yajuzu lahu zalika bi halatta ya haka ba kuma wala yusqitu al-ithma anhu bil idhn kuma wannan abu duk da ya baki izini bai sarriyar mashi da zanibi ba wa fi sukutin zamani anhu bil za'a amma game da wajen sun zai biya biya ko ba zai biya ba na mai sun sa wani muna ga wani biya ba kuma na ga sai ya biya alwajen rabi a tara fuska ta goma sha hudu annal akala kwa shi mara kaciya na arzikin da fasadi da arafi wa salati ya kullun yana gidda kai shi ne ga bacin bata sarki shi da sallar shi to dan yayi fitsari zai wuya fitsari ya fita duka sai ya dan makale an fara sallar sai da tuku alwala ta baci wa ba da salatu huduri wa salati da arafi malaka fa innal kulfata ita wannan fatar da ake yankewa lokacin kaciya ta suru zakara kullum ita ke sutur da zakarin dukkan shi fa yusibu fa yusibu albawu lokacin da yazo yin tsari sai tsari da shar wannan fata wala yumkinu istijmaru laha kuma ita wannan fatar da wanda ba a yi wa kaciya ba ba zai iya karfin goge da ita ba da sai haka tsarin da salati da hukumar annabi kai saboda haka ingantuwar alwala ko tsarki da sallah duka suna tsaye ne a kan yin kaciya wani haɗa kenan idan an yi kaciya tsarki ya yi sallah ta yi idan ba yi kaciya ba sallah ba sai ba tsarki ne ba wani haɗa saboda haka ne mana aka firin minan tsarin da rakalami da yawa daga cikin magabata salaf da kalaf suka hana imamata limancin mara kaciya wa in kana ma'azura fi nafsi ko da zai ko da kasancewar yana da uzuri a karan kai shi wa inda gudu manzilatin man bi salasul bauli hukuncin shi ɗaya da mai salasul bauli wanda kusa shi ba yanke musu wani auri da makamantai shi wanda ba kasu da bidan kai ma da yake ka ga dai ana manufar yin kace fi ne a tahabbu da bi istibasul bauli bil kulfa samun kariya da kubuta daga kada tsari a cikin fatar duma tafsirin sahara ko salada da nan ya fasi alwallai da sarki su lalace kuma sai ta kashi ta lalace wanda haka salibin abbas fi marawa wa imam ahmad wa gairu saboda haka ne abdullahi dan abbas cikin abin da imam ahmad da wani suka goyi fiye ce da suka bar lahu salatu ba a karbar sallar malakaciya wanda hada ya rubuta bil mawdi amma saboda haka yana fati da mutuwa mana idan yayi sallah ba za a karba ba amma idan ya mutu kuma zai kai abubuwan da ake wa musulmi ya ce ni zawalin taklifi bi sahari wa sala saboda gushewar taklifi da sarki da kuma sallah sai fuska ta goma sha biyar ta ƙarshe an nan gushe abu ubadin salimi in yin kaciya wata babbar alama ce ta masu bautar kuros wa ubadin nari da kuma masu bautar wuta الذين تميزوا به أن خنفاء wanda da rashin kaciya suke sha bamban da mutanen kirki mutanen kirki da su suna da kaciya amma su masu hotar wuta da masu hotar cross ba ta yin kaciya yace wa sara la kitabu shi'ar al-hanifiyya sai yin kaciya ya zama babbar alama ce da ke nuni ga miƙaƙƙiyar tafarki miƙaƙƙiyar tafarki miƙaƙƙiyar hanyar da bai wurayi wa huwa mimma tawarathu ibnu isma'ila wa ibnu isra'ila ibrahim alkali da salawatu da wasalamu alaihi majmai kuma yin kaciya wani babban aiki ne na ibada da wannan al'ummar ta gaje shi da ƴaƴan wasu annabi Ismail suka gaje shi da banu Isra'ila su ma suka gaje shi dukkanin su annabi Ibrahim daga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kaga kenan abin ya tabu kafirin an kafirin fala yajuzu muwafaqat fala yajuzu muwafaqatu ubadis salib mara ce to gaskiya bai halatta mutum ya yi daidai ko ya kwaikwayi ko ya ka zama kamance cediyar ne ta zama cikakkiya da masu wajen kuros ba a mu musulmi ma mu mutum da mu saba a musulmi ya ce ubadi asali masu bautar kuros al'akala ku fi shi'ari na mai gudu al'akulku fi shi'ari kufurihim taslifi wanda doba da rashin kaciya ɗaya ne daga cikin babbar alamar kafircin su da kuma ba ku bar alamar cewar da suke Allah kuskure trinity kenan wannan rikin kafin na dalilin kai muke barazana da shi cikin kasuwanci wannan mu a nan da wasu kasa gida ma Amerika ce duk wannan abu ya dinga nan samu canji daga baya kafirai su zo suna kaciya su san gaske saboda ganin fa'idar da abin ke da shi amma da ba karɓi kalmar shahada ba wanda da shahadar ke kafin za su iya masu amfani lokacin da aka tsayar da su a gaban Allah madaukakin sarki saboda yanayin lokacin sai mu shafata nan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم